أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد يتتبتك أبنجي سبحانه وتعالى ليس كهدم أولنا فرفاجيا na markaz barmanzo unguwar kanya ba don komi ba sai don ci gaba da karatun a cikin littafin mai albarka mai suna littafin akhdari idan ba mu manta ba yau za mu yi darasi na shidda a cikin wannan littafi sati da ya gabata mun tsaya gabar da malam ya bayani akan mustahabbi na arwalla yanda muka yi bayani akan cewa malam ya kawo irin abubuwan da suke mustahabbi ne idan mutum zai yi arwalla a yi su irin yadda makawo bismillah da kuma yin asuwaki kafin mutum ya fara arwalla da kuma abin da yake karawa akan wankewa ta farko ya zamanto ta biyu da ta uku duka wannan mustahabbi ne da kuma farawa daga farkon kai zuwa ƙarshe da kuma jera wa'annan sunnonin gabaki ɗaya da kuma karantar da ruwa lokacin da za a fara arwallan nan wa taqdimul yumna ala al-yusra bayan mun mun idasa nan muka tsaya inda za mu tashi faslun na waƙidul wudu'i malaike cewa faslun na waƙidul wudu'i na waƙidul wudu'i ahdasun wa asbabun fal ahdasu albaulu wal gha'itu wal rihu wal maziyu wal wadiyu amma al asbabu النوم الثقيل والإجماء والسكر والجنون bayan malaya da mana bayani akan abin da yake da alaka da mustahabbai na arwalla yanzu malam zai mana bayani akan abin da yake na waqidul wudu idan aka ce na waqidul wudu sune abubuwan da suke warware maka arwalla bayan farkon karatun mu mun yi bayani akan cewa yaya ake dahara ta yaya za a fara dahara kafin ai arwalla sai an yi dahara bayan mun ga wa'annan gaban gabaki daya akan cewa ga abin da ya kamata mutum yayi kafin ya fara arwalla bayan mutum ya samu ruwa mai kyau wanda zai yi arwalla da shi ya zo ya yi ɗahara bayan ɗahara ya zo ya yi arwalla yanzu bayan mutum ya yi arwalla kafin ya shiga sallah malai ce na waƙi rudu ga irin abubuwan da za su warware maka arwalla wanda idan suka warware wannan arwalla ta ka dole sai ka sake ta kafin ka shiga wata sallar kenan malam da ya ce na waƙi rudu kenan malam ya ce abubuwan da suke warware ma mutum arwalla sai na farko mala ya ce abubuwa guda biyu ne akwai al'ahadasu akwai al'asbabu ana ana ya kunna su ana ya kunna su akwai zahiri sai dai kasi yawa akwai al'ahadasu akwai al'asbabu in aka ce al'ahadasu su ne wa'inda su karan kansu su suke warware a wannan shi kuma idan aka ce al'asbabu wa'inda ba su bane suke warware a wannan sabubban su ne suke warware a wannan yanzu na farko mala ya ce al'ahadasu abubuwan da kai tsaye su ne suke warware a wallah na farko mala ya ce albaulu shi ne yin bawali wani yana karya a wallah walga'itu yin bayan gari warrihu da kuma iska walmaziyu da kuma fitar da mazi walwadiyu da kuma fitar da wadiyu wayannan abubuwan su ne wayanda kai tsaye idan suka samu mutum kai tsaye a wallah mutum ta warware mala ya ce nan zai ma bayani ne akan cewa wayannan abubuwan masu karya arwalla kai tsaye ya ce ma a takaice dukkan abubuwan da za su fito daga daga gaban mutum ko kuma daga bayan mutum kai tsaye wayannan abubuwan suna karya arwalla shine wace mala ya ce ala wajhi sihati wal itiyad shine duk lokacin da ya zamanto daga gaban mutum ko kuma daga bayan mutum wani abu ya fito imma ya zamanto bawali ne wutsari ko kuma ya zamanto alga'id bayan gari ko kuma ya zamanto arri ita ce iska ko kuma ya zamanto almazi ko kuma ya zamanto alwadi wayannan abubuwa ne guda biyar wanda malam ya zana akan cewa wayannan abubuwan daga sun samu mutum kai tsaye arwallan mutum ta warware sai malam ya ce kaga wayannan abubuwan idan ka hada su gabaki daya zaka same su a fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa aw jaa ahadun minkum min al-ghaib malamai sai suka fasarta cewa al-ghaib nan kinaya ce ta ni ta qada'il hajati min bawlin wa ga'idin wa ma ila zalika mimma yakhruju min ahadi al-makhrajain yace kinaya ce ta ga'id nan da Allah yace aw jaa ahadun minkum min al-ghaib da Allah yace aw jaa ahadun minkum min al-ghaib ko kuma mutun yazo wani abu ya huta daga bayan shi al-ghaib shine bayan gari amma nan malamai suka ce kinaya ce akan duk abin da zai wuta daga gaban mutum da kuma bayan mutum shine mai zamanto ko wutsari ko kuma bayan gari ko kuma iska ko kuma mazi ko kuma alwadi wayannan abubuwan guda biyar su ne malam ya zana akan cewa su ne al'ahadasu masu warware alwallah kai tsaye haka bazo Allah yake cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda lalle Allah subhanahu wataala bai ya karbar arwallan dayanku idan yayi hadasi idan yayi ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan da malam ya zana ko ya zamanto wutsari ko ya zamanto bayan gari ko ya zamanto iska ko kuma mazi ya wutar mushi ko kuma waji idan ya zamanto ɗaya daga cikin wa'annan sun wutar mushi manzo Allah ya ce ai hatta ya tawadda Allah bai ya karɓa sallar shi har sai ya zo ya sake arwalla saboda ni saboda sanadiyyar wa'annan abubuwan da suka wuta daga cikin shi in ɗaya ya huta mutum ya wuzari a rollar shi ta kare dole ya sake mutum ya bayan gari a rollar shi sai ta kare sai ya sake mutum ya wutar da iska dole sai ya sake a rolla mazi ne waji ne wayannan abubuwan gabaki ɗaya suna kare a rolla ko da mutum yana cikin sallah ya ji iska ta wutar mishi kai ɗaya zai yanke sallar shi ko da sallar wannan ta zo ƙarshe wannan ittifaqi ne na malamai akan cewa a rollar shi ta warware dole sai ya sake a rolla sai ya zo ya yi gini akan sabuwar sallah sai mala ya ce kaga abin da yake da alaka da almaziyu da kuma alwadi idan muka ɗauki hadisin ali bin abi talib yarda Allah su tabbata a gare shi yake cewa kuntu rajulan mazza'an fastahayaitu an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam limakani ibnatihi minni فأمرت المقداد فسأله فقال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتودع علي بن أبي طالب yake cewa ya kasance mutum ne mai yawan hudda mazi sai ya ce fastahyaitu an as'ala annabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na shi kumya in tambaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ni yace saboda sirikin shi ne saboda diyar manzon allah fatima binti muhammad ita ce matar ali bin abi talib to shi kuma ali bin abi talib yace kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum ne mai yawan hudda mazi yace sai na shi kumyar in tambaye manzon allah me hukuncin mutumin da yake yawan hudda mazi saboda me yace saboda iya jin kunya cewa saboda diyar manzon Allah a wajen shi saboda manzon Allah sarki shi ne yace fa amartu al-miqdad fasalahu sai na sa wani sahabin manzon Allah wanda ake ce ma miqdad yace ya tambaye manzon Allah akan cewa mutumin da yake yawan mudda mazi ya zai yi da ya tambaye manzon Allah fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace mishi yaghsilu zakarahu wa yatawadda manzon Allah yace mishi zai wanke azzakarin shi sai ya awalla kenan nan hukuncin hudda mazi ba wanka bane ba kenan mazi arwalla ce mutum zai kai tsaye ya wanke gaban shi ya arwalla sai abin da yake da alaka da waji idan muka dauka almazi malamai sun yi ittifaki akan cewa yaya aka yi ta ina ta yaya mazi yake hudo ma mutum shine malamai suka ce inda tafkir fil jima'i aw muda'aba aw nazar shine yake ce ma allazza as-sadira lokacin da mutum zai yi tunani wani abu da yake da alaka da sha'awa ko kuma ya kalli wata mata wadda take ba muharramarsa ba ko kuma ya ringa tunanin jima'i to a wannan lokacin shine wannan lokacin mazi zai huto mushi to wannan mazi'in hukuncin shi daban hukuncin mani daban sai yasa ma malam bai kawo shi ba anan bai kawo ba mani anan saboda shi hukuncin mani wanka ne amma shi kuma mazi hukuncin shi arwalla ce sai yasa malam ya kawo shi sai malam ya ce amma kaga wadi abin da ake ce ma alwadi galiban ma malai ce galiban ma akabal baul yana hutawa lokacin da mutum ya kare wutsari idan mutum ya zo ya yi wutsari sai ya zama to bayan ya yi wannan wutsarin sai wannan wadi'in sai ya huto wani horin ruwa ne mai kauri yadda malamai suka yi tibaki haka yake hutawa wannan shi ake ce ma alwadi kenan bambancin da yake da bambanci tsakanin mazi da waji shine shi mazi yana huto ma mutum idan ya yi tunani akan ni akan sha'awa karama wannan shine mazi shi kuma wadi yana hutarwa ne bayan mutum ya gama wutsari kai tsaye yake biyawa bayan wutsari Allahu alam wannan shine mazi shine wadi haka hadisi ibn mas'ud da Allah su tabbata a gare shi yake cewa ai manzo Allah yake cewa fil fil wadi wudu ai idan wadi ya hutu ma mutum shi ma shine ne kawai yayi arwalla haka Aisha yarda Allah su tabbata a gare ta ita ma take cewa ummul mu'minin take cewa ai alwadi yakunu ba'da albawl wa hukmuhu yaghsil zakarahu wa yatawadda Aisha take cewa kaga wadi yana wutarwa bayan tsari kai tsaye hukuncin shi kuma shine mutum zai wanke azzakarin shi ya yi awalla ba tare da ya yi wanka ba haka shi ma dai hadisi ibn abbas yarda allah su tabbata gare shi yake cewa kaga da mani da mazi da wadi wani abubuwan duka suna karya arwalla sai ya ce ammal maniyu fa hukumuhu al-ghusl ya ce amma kaga mani hukuncin shi shine wanka ya ce ammal wadiyu wal maziyu fa hukumuhuma al-wudu ya ce hukuncin wadi da mazi hukuncin su shine ne shine arwalla kawai yaksil zakarahu wa yatawadda shine mutun ya wanke azzakarinsa sai ya arwalla wannan shine hukuncin mazi da kuma waji hukuncin mani muna zabuwa gaba idan muka zo wanka saboda abin da yasa malam bai kawo shi ba nan saboda shi mani wanka ne kai tsaye ba arwalla bace ba sai yasa malam bai kawo shi ba idan mun zo gabawar take da alaka da wanka malam zai kawo shi Allahu alam sai malam yace amma kaga al asbabu wayannan sune abubuwa guda biyar wanda muka gana na al ahdasu البول الغائط الريح الودي المزي wayannan sune abubuwa guda biyar wanda malam ya zano a mazhabin malikiya masu warware arwalla kai tsaye kuma hukuncin su shine kawai mutum ya wanke azzakarinsa yayi arwalla Allahu a'lam sai malam yace al ahdasu al asbab afwan al asbab malam yace abubuwan da ba su bane suke warware ma mutum arwalla kai tsaye sanadiyyar su ne arwallan mutum za ta warware sai ya ce kaga wani abubuwan su ne na farko ya ce akwai al'igma'u akwai asukuru akwai aljinunu akwai annobu saƙiru wayannan su ne abubuwan da malam ya gana anan ya ce annobu saƙiru wal igma'u wal sukuru wal jinunu sai ya ce wal ƙublatu ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع wayannan su ne al'asbabu idan muka ɗauka al'asbabu za mu ga akwai annaumu na ɗaya kenan akwai al'igmamu igma'u akwai asukur akwai aljinu akwai alƙubla akwai lamsul mar'a akwai masu zakari wayannan su ne abubuwa guda bakwai wanda malam ya zana akan al'asbabu kenan wayannan al'asbabu karan kansu ba su wani suke warware ma mutum alwallah sababinsu ne sanadiyya su ne a wannan mutum take warware na farko idan muka ɗauki annomu saƙinu sai sa manzo Allah ya bambance akwai annomu saƙinu akwai annomu alhafifu akwai barci wanda yake mai yauni akwai barci wanda yake ba mai yauni ba nan mala yana ma bayani ne akan annomu saƙinu in aka ce annomu saƙinu shine barci wanda yake mai yauni sai ya ce bi khilafil khafif fa innal khafif la yanqudu wudu amma saqilu fa huwa yanqudu alwudu bi ijma mai yauni yana warware arwalla kai tsaye amma wanda yake ba mai yauni ba bai warware arwalla idan muka dauki hadisin ali bin abi talib yarda Allah su tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah ya ce al-ainu wuqa'us sahi wa man nama falyatawadda yace kaga ina idanuwa na mutum lalle idanuwa madauri ne na kohohi da suke jikin mutum koyin da yake ni anan su ne gaban mutum da bayan mutum fa'iza namatul ainu ya ce idan idanuwa suka yi barci ai istulikatul wika'u a lokacin nan sai kohohin wannan gabaki ɗayansu sai su buɗu idan suka buɗu mai zai huta ko iska ko kuma wani abu makamancin haka shi kuma daga iska ta huta arwallon mutumin ta warware nan da ali bin abi talib ya kawo wannan hadisin ya ce al'ainu ka usahi ya ce kaga wayannan idanuwan guda biyu kamar madarmi ne suna ɗarme ƙohohin mutum ƙohohi su ne gaban mutum da bayan mutum daga lokacin da idanuwan wannan guda biyu suka yi kwana suka yi barci to a lokacin nan wayannan igiyoyin da suka ɗarme ƙohohin mutum a lokacin sai su sinci kenan ni zai wuta mutum bai san ba abin da zai wuta lokacin da yake barci to a daidai wannan lokacin abin da yake akan shi shine manzo Allah ya ce faman nama falyatawadda idan mutum yayi barci kawai sai ya sake arwalla haka hadisin Anas radiyallahu anhu yarda Allah su tabbata gare shi yake cewa kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yantaziruna al-isha al-akhirata hina hatta yace yantaziruna al-isha al-akhirata hatta tahfiqa ru'usuhum yace sun kasance suna jiran sallar isha suna jiran wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda shine limamin su suna jiran shi sai yace hatta tahfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un suna jiran manzon Allah har ya zamanto suna gangadi kawunan junansu suna bugan kawunan junansu kamar sun jeru ana gangadi ana jiran sallah sai yace thumma yusalluna wa la yatawadda'un sannan ya so su yi sallah a haka ba tare da sun sake arwalla ba kinan nan yana nuna maka cewa wannan barci gangadi bai kare arwalla gangadi bai kai da arwalla wannan ittifaki ne na malamai saboda gangadin da mutum yake yi daga yayi haka ya warka watakila cikin gangadin ya san abin da ake to a nan hukuncin da za mu ɗauka shine barcin da yake karya arwalla shine barcin da za ka yi shi idan aka yi magana ko kuma aka yi wani abu baka san ba an yi wannan barcin bittifakal ulama wannan ya warware arwalla wannan yana warware arwalla amma barcin da gangadi ne kai kana jin abin da ake hudu ka san abin da ake amma kana gangadi kai haka ka je ka dawo wannan bai warware arwalla dalilin shi shine ga sabon manzon Allah suna jiran manzon Allah har kawunan su suna buwan junan su saboda ni saboda gangadin da suke kuma yace sun mai sallura wala yatawaddaun sannan su zo su yi sallah ba tare da sun sake arwalla ba haka hadisu ibnu abbas yarda Allah su tabbata a gare shi yake cewa ai manzon Allah yace laisa ala man nama sajidan wudu hatta yattaji'a fa innahu idza ittaja'a istarahat mafasiruhu ya ce laisa alaman na masajidan wudu'an ya ce wanda ya sujada wanda ya barci lokacin da ya sujada misali kana zama ne kaɗan sadda kanka wannan barcin naka bai warware ma arwalla zahirin hadisin da yake hudu sai ya ce hatta ya taji'a malamai suka ce barcin da yake warware arwalla kai tsaye shine barcin da kawai mutum zai zo ya kwanta ya meke ya yi barci wannan malamai suka ce kai tsaye arwallan mutum ta warware amma idan mutum a zamne ne yake barci a rular shi bata kare ba amma hukuncin da za mu ɗauka ana shi ne akwai barcin da mutum a zamne yake amma sai ya yi barcin da komi za a biya shi kenan wannan barcin mai hukuncin shi a rular mutum ta warware ko kenan kawai shi ne idan barcin ka ya yi yauni har baka san abin da ake faɗi ba a rular ka ta warware akan ittifaƙin malamai amma kana zamne sai kake gangaɗi wannan bai warware maka arwallah wallahu a'lam sai ma ne yace kaga amma zawalul aql bil igmal kaga kushewar hankali da farfadiya ai mun sanya yake cewa farfadiya ko ko mu ce farfadiya ko kuma mu ce suma wa sukur ko kuma yin maye yace wal jununi ko kuma gushewar hankali wayannan abubuwa ne guda uku malam ya zana yace kaga da farfadiya ko kuma kace suma ko kuma yin maye ko kuma gushewar hankalin mutum mutum ya hankalin shi ya tabu malai ce wa'in nan abubuwa guda uku kai tsaye suna warware arwalla daga mutum ya yi arwalla misali mutum ne wanda yake yana da cuta ta farfadiya cuta ta suma yana yawan suma misali ko kuma yana da farfadiya yanzu sai ya zo ya yi arwalla kan ata da sallah sai wannan farfadiyar ta zo mishi kai tsaye daga ya dawo hankalin shi sai ya sake arwalla arwalla shi ta yi ta warware ta sai ya sake arwalla haka wanda ya yi maye mutum ya yi arwalla ya zo ya samu wa'insu 'yan abubuwan shi haɗiya ya yi maye wannan mayan magani ne kasha kai maye wani abu ne kasha kai maye ƙwaya ce kasha kai maye dukkan abubuwan da za su sa ka maye in dai ka sha su kai maye wannan a lokacin arwallar ka ta warware sai ka sake arwalla ka hankai sallah wannan shine haka aljunun gushewar hankali daga hankalin mutum ya gushe wannan shi ma dai idan ya nuna hankalin shi a rolar shi ta yi ta rage da tawarwar kenan wannan shine abinda malamai suka ittifaki akan cewa wayannan abubuwan gabaki ɗayan su suna warware a wallah yanzu idan muka ɗauki abin da yake da alaka da maye Allah yake cewa ya yi wallazina amalu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ko haka Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani Allah ya ce kada ku sallah kada ku kusanci sallah a lokacin da kuke maye sai ya ce hatta ta adamu har ku san abin da kuke faɗi kenan maye magani ne ka sha ko magani ne na likita wannan magani ka sha magani don ka samu lafiya idan ya zamanto wannan magani yana sa maye ka sha shi kai ya sa ka maye sai ka sake a rola za ka yi sallah wannan shine abin da malamai suka yi ittifaqi akan shi farfadiya ce mutum yake ya yi arwallah farfadiya ta same shi mutum ya sake arwallah kafin ya yi sallah mutum ya suma an zuwa mishi ruwa ya walwado sai ya sake arwallah kafin ya yi sallah hankalin mutum ya gushe sai ya sake arwallah kafin ya yi sallah Allahu a'lam wannan ittifaqi ne na malamai gabaki ɗaya kenan sai gaba ta gaba malai ce ammal qiblatu kaga abin da yake ce ma alqibla shine abin da yake ce ma sumbata wannan shi ake ce ma alqibla malai ce kaga ita ma dai wannan sumbata tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware alwala sai malai ce walamsul mar'ati da kuma shahar mace wannan shi ma dai yana warware alwala sai dai mu lura da kyau wayannan gaban guda biyu akwai sabani a cikin su yanzu idan muka ɗauka da mana ya ce walamsul mar'ati sai ya ce ma'a wujudin lazzati a lokacin da mutum ya taɓa mace amma sai ya ji daɗi lokacin da ya taɓa wannan macen sai ya ce bi kasadin da niyyar cewa ya taɓa ta don ya ji daɗi au bi gairi kasadin ko kuma ya taɓa ta ne ba tare da ya ji daɗin ba amma sai ya ji wannan daɗin ya ce wannan abubuwan kai tsaye a wannan mutum ta warware misali a cikin cunkoso misali mutum ya tsaye kasuwa irin cikin cunkoso haka yana hucewa mata suna hucewa kana hucewa a lokacin nan kana hucewa kai tsaye sai ka shiga cunkoso cikin mata a lokacin nan sai jikinka ya taba jikin mace baka yi niyya ba ko a lokacin baka da niyya ko to a lokacin sai ka ji daɗi lokacin da ta shahe ka malamai suka ce arwallaka ta warware sai ka sake arwallaka hankai sallah na biyu mala ya ce ka yi niyyar cewa za ka taɓa mace don ka ji daɗi amma lokacin da ka taɓa wannan macen sai ba ka ji wannan daɗi ba malamai suka ce wannan lokacin ma arwallaka ta warware dole sai ka sake arwallaka hanke sallah wannan shine abin da malamai suka taya kan shi idan muka ɗauka alƙublatu abin da ake ce ma alƙubla shine sumbata idan muka ɗauki hadisin aisha yarda Allah su tabbata a gare shi ta ce ai maza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wani lokaci ai kabbala imratun min nisa'ihi sun makaraja ila salati walam yatawadda ta ce wani lokaci fa maza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zai yi arwalla idan yi arwalla a lokacin nan ina za shi sallah zai ta kayan yauta sallah sai ya dawo ya sumbaci ɗaya daga cikin matansa a lokacin nan sai ta ce summa ya khuruju ila salati walam yatawadda a lokacin sai ya huta ya tayi sallah ba tare da ya sake alwala ba a lokacin mai ruwayar sai yake ce ma Aisha wace ce dai sumbata ban da ke almuhim dai manzo Allah yana sumbata ɗaya daga cikin matansa tace Aisha yarda Allah subhanahu wa gare shi kuma ya huta ya tayi sallah ba tare da ya sake alwala ba anan kuma malam ya ce sumbata yana warware alwala kina hukuncin da zamu dauka anan sai mun leka da kyau nan akwai sarkakiya anan nan malam ya ce kai tsaye sumbata tana warware a rola ko nan kuma ga hadisin manzon Allah ya sumbaci ɗaya daga cikin matansa lokacin da zai huta sallah ba tare da ya sake ba a rola ko ana abin da zamu dauka manzon Allah ba ɗaya bane da kowa ko na farko kenan manzon Allah akwai khususiyya war tashi akwai abin da manzon Allah zai yi bai ji komai ba amma kai idan kai zaka shi wani abu na ɗaya kenan na biyu ya zamanto wannan sumbata mutum ya yi ta ne dan ya ji daɗi ko kuma da wata niyya ya yi ta kenan shi ne amma abinda malamai suka yi ittifaki akan shi shine kawai kala kai sambata idan kai arwala ka san sallah zaka kai kai wannan shine abinda malamai suka yi akan shi sai gaba ta gaba mala yace kaga hallo abinda yake da alaka da mutum ya taba mace ko da hannun shi ko kuma kamar yadda muka bada misali cinkoso haka yace kaga wannan idan muka dauki hadisin Aisha yarda Allah su tabbata a gare shi a gare ta take cewa kuntu anamu bayna da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace na kasance wani lokaci ina barci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana sallah misali nan alqibla ce ta manzon Allah manzon Allah ya zo yana yin sallah haka amma a gaban shi Aisha ce haka misali a gaban shi Aisha tana tana barci tana kwance manzon Allah yana yin sallah tace fa idza sajada idan manzo Allah ya yi sujada ga mazani manzo Allah sai ya dan taba ta da hannun shi me yake ni ta dauke kawun ta ko sai sai ya sujada ko tace sai in ne sai in warware kawabuwa na gabaki dai tace idan ya tashi kai za kama tace basattuhuma a lokacin sai in ne yake kawabuwa na kenan nan abin da zamu leka manzo Allah lokacin da yake sallah ni yayi ya taba Aisha ko ko anan kuma ya ce duk wanda ya taba mace a rulash ta yi ta warware ko kenan nan da wata niyya manzo Allah ya taba ta da wata niyya ko kenan abinda zamu dauka anan shine ba kowani taɓa macen bane yake warware Allah kamar yadda muka yi bayani a baya cewa idan ya zamanto kawai kana sallah ma misali kana sallah kamar irin wannan misali akwai matarka a gabanka tana barci misali kana sallah ba laifi da hannunka ka dan gushe mata kawahuwanka kuma ka ci gaba da sallarka sallarka tana nan ba ta yi komi ba amma malamai ne suka kawo misalin cewa lokacin da Allah yake cewa aula muslimin nisa'a da Allah ya ce ko kuma ku taɓa matan ku dole ku sake arwalla sai malamai suka yi bayani akan cewa nan ai aljima'a ake ne shine ne saduwa haka malamai suka ce kenan dai almuhim abinda zamu dauka akan wayannan gaban guda biyu lokacin da mutum ya taɓa mace ka taɓa mace dan ka samu dan ka ji daɗi ka ji ko baka ji ba arwallaka ta warware sai ka saki ko baka yi ba niyyar taɓa mace da ka taɓa ta sai ka ji daɗi arwallaka ta yi ta warware ka yi niyyar taɓa ta don ka ji daɗi da ka taɓa ta baka ji daɗin wannan ba arwallaka ta yi ta warware wannan shine abin da yake akai haka ƙubla abin da yake shine sumbata idan muka ɗauka cewa zahirin wannan maganar kai tsaye abu ne wanda ba kowa bane zai iya tahakkumin kai shi zai iya rike kansa saboda asali ana yin shi ne da'imi za a ji daɗi ake yin shi asali ko kenan kai tsaye mine ne kawai yana warware a wallah kenan kawai a haka za mu tafi shi kuma in ya so hukuncin taɓa mace kamar yadda muka muka yi bayani in yi niyya ya ji daɗi ko ko kuma ya yi niyyar bai ji daɗi ba a wurin shi ta yi ta warware ko bai yi ba niyya da ya taɓa ta sai ya ji daɗi a wurin shi ta yi ta warware ko bai yi ba niyya da ya taɓa ta kuma bai ji daɗi ba a wurin shi ba ta yi ba ta warware ba kina abubuwa ne guda uku ya kamata mu kula da su Allahu a'lam sai mala yace a gabar ta gaba ai mala yace wa masu zakari ko shine mutun ya dafa al'aurarsa da hannunsa mutun ya dafa al'aurarsa da hannunsa sai mala yace bi badinil kaffi aw bi badinil asabi ya zamanto da cikin hannunsa shine nan da yace bi badinil kaffi nan cikin hannu au kuma ko kuma ya zamanto da bayan ya zo insa duk lokacin da mutum ya taba al'aurarsa mala ya ce a lokacin da shi mami a rolar shi ta warware sai da abinda za mu leka a nan shi ne malamai sun kawo maganganu a nan akan cewa yanzu idan muka ɗauki hadisin hadisin safwan radiyallahu anha hadisin da sira binti safwan radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah yake cewa man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda manzo Allah yake cewa duk wanda ya taba zakarinsa kada yayi sallah har sai ya saki arwalla haka manzo Allah yake nan manzo Allah bai ce ba da hannun shi cikin hannun shi ko kuma wajen hannunsa kenan kawai an zo da magana a sata ko kenan ko da ya taba ya taba azzakarin shi sai ya saki sai ya saki arwalla ko shine abinda manzo Allah yake nihi anan kuma idan muka leka haka akwai hadisi wanda aka tambaye manzon Allah a cewa cewa wai wanda ya taba zakarinsa ya zai manzo Allah ya ce mishi inna ma huwa bada'atun minka manzo Allah ya ce ai wannan azzakarin naka ɗaya daga cikin gabbanka ne abinda manzo Allah yake nihi anan ɗaya ne da ka da ka taba nan ɗinka ko kuma ka taba nan ɗinka kenan me yake nihi arulawa tawarore ba ko hadisi ne guda biyu wani zai ce akwai cin karo akwai ta'aru wani zai ce akwai cin karo akan hadisan wannan guda biyu hadisi na farko manzo Allah ya ce man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda manzo Allah ya ce duk wanda ya taba zakarinsa kada ya salla sai yayi sai ya sake awalla ko hadisi na biyu aka tambaye manzo Allah wanda ya taba zakarinsa ya zai yi manzo Allah ya ce inna ma huwa bada'atun minka ko manzo Allah ya ce ai ita ma gaba ce ɗaya daga cikin gaban jikinka abinda zamu dai kama babu cin karo a cikin hadisan manzon Allah maganan manzon Allah babu cin karo alqur'ani da sunna babu cin karo haka hadisin da manzon Allah ya hudu babu cin karo a ciki abinda zamu dai shi kawai zahirin magana shine duk wanda ya taba azzakarin sa dan ya ji dadi a wallashta warware bi tafaq ulama albani Allah ya kanshi da rahama yake cewa kun ga wannan hadisin da yace inna ma huwa badatun minka misali ka yi arwalla sai ka ji kamar wandonka na cikin misali ya naɗe daga ciki ko sai ka sa hannunka ka yi ka gyara shi sai ka dan taba yi a zakarinka a lokacin ne yace ni a wallaka ba ciwo ne wannan shine inna ma huwa bada'atun minka amma kuma mun masa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda kawai ana zaman lahiya mutum ya taba zakarinsa wannan shine arwallash tayin tawarwari mun fahimta wannan shine ni shine zahirin magana haka idan muka dauki hadisin da da suka kawo anan amr bin shu'aib ana bihi an jaddihi radiyallahu anhu suke cewa yake cewa manzo Allah yace ayyuma rajulun massa farjahu falyatawadda wa ayyuma imra'atin massat farjaha falyatawadda manzo Allah yake cewa dukkan namijin da ya shahi gabansa manzo Allah yace saki arwalla haka yace dukkan macen da ta taba gabanta ita ma ta saki arwalla kenan bambanci shine duk wanda ya taba zakarin shi kawai ana zaman laya ka dauki hannunka ka sa a gabanka sai ka sake arwalla arwalla ka tayi ta warware hukuncin ɗaya ne mace ce ko namiji mace ta taba ta taba gabanta sai ta sake arwalla ko namiji haka wannan shine abin da malamai suka kai akan shi wallahu a'ala kenan wannan shine karshen wannan wannan gaba sai gaba ta gaba malai yake cewa ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه ويجب غسل الذكر كله من المزي ولا يغسل الأنثيين يتي والمزي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بفكر أو نظر أو غيره ما لا يتي wannan gabar zai ma bayani akan cewa man shakka fi hadasin wajaba alaihi wudu nan yana ma bayani akan cewa duk wanda ya shakka akan arwallarsa nan ka hanyar fara sallah kenan ko duk wanda ya shakka akan arwallarsa Allah ya ce wajaba alaihi wudu wannan wajibi ne akan shi sake arwallar sai ya ce illa sai dai ko illa an yakuna muwaswasan fala shay'a alaihi sai dai ya zamanto in ya zamanto mutum ne wanda yake wasuwasi me wasuwasi yawan kokon toko wannan shi ne shi ne wasu wasu idan ya zamanto haka ne falashai a alaihi babu komi a kansa sai ya gini akan mi akan yaƙini idan muka ɗauki hadisin da manzo Allah aka tambaye manzo Allah kan cewa rajulun yukhayyiru ilayhi annahu yajibu shay'un fi salat aka tambaye manzo Allah akan mutumin da sai ya shiga sallah wani lokaci idan ya shiga sallah kawai sai ya ringa jin cewa kamar arwallar shi ta warware kamar yana shi a ran shi cewa kamar arwallar shi ta warware ko ko kwanto ne wataƙila wasu wasu ne irin na shi ɗan ko mazu Allah ya ce layin sarif mazu Allah ce kada ya bar sallar shi kenan ne arwallar shi tana nan ko mazu Allah ya ce hatta ya sma sautan au ya ji rihan har sai ya ji sauti nan in iska ce tauta daga bayansa ko au ya ji rihan ko kuma ya ji wani wani wani wani wari haka na cewa ni yayi iska ko a lokacin da sai bar allo bar ni sai bar sallar shi kenan kamar yadda muka bayani akan cewa duk lokacin da mutum yake sallah idan ya ji wani abu ya wuta daga jikin shi kai tsaye wannan sallar tashi ko da ya kusa kare ta dole zai barta ya sake arwalla sannan ya dawo ya gina sabuwar sallah ko amma nan maganar da malam yake manzo Allah ya ce wanda ya zama to wasu wasu ne irin na shedan yake jin cewa kamar arwallar shi ta warware kamar ya ji wani abu in dai shakka ce yake wanzu Allah ya ce layan sari kada ya bar sallar shi hatta ya sima sautan har sai ya ji har sai ya ji karan cewa iska ta fita daga bayansa na cewa ni arwallar shi ta warware mala ya ce iza shakka ahadukum fi salatihi falam yadri isnayn sallah am salasan wanda yake shakka duk da zamu zo akan abin da yake da alaka da shakka akan rakoyi ko yanzu muna shakka ne akan akan arwalla malamai suka ce idan ya zama to wannan sallah wannan shakka tashi a cikin sallah ne fala yaqta'a kada ya cire sallar shi amma idan ya zama to kafin ya shiga sallar ne kawai yake ta shakka arwallar shi tana nan arwallar shi batta nan kawai zai sace arwallar shi sallah amma yana sallah manzo Allah ya ce kada ya bar sallar shi har sai ya ji har sai ya ji karan cewa tabbas arwallar shi ta warware sannan ya bar wannan sallar ya zo ya gina sabuwar sallah wannan shine abin da yake da alaka da ni da shakka sai malam yace wa yajibu ghasl zakari kullihi yace min al-maziyi min al-maziyi wala yaghsil al-unsayayn wajibi ne ga duk mutumin da maziyi ya fita a gare shi can mun yi bayani akan me maziyi ko mun san me maziyi ko sai ce to wajibi ne ga duk wanda maziyi ya fita daga jikin shi yayi ne ya wanke azzakarin shi ga baki daya sai ma da yace wala yabsi al-usayn amma sai dai ba zai wanke mare nasa an gane kenan dai almuhim abin da yake shine mutum ya wanke gabansa ga baki daya lokacin da mazi ya hutun ba mutum ko kuma waje kenan mutum kawai ya wanke azzakarin shi gabaki daya shikenan idan ya huta daga ni daga cikin wannan kokonta sai na gaba mala yace wal mazi yace kaga abin da ake ce ma mazi kamar yadda muke bayani yace huwal ma'u wani ruwa ne al kharij inda shahwatu sughra wanda yake hutawa lokacin da mutum asha wannan sha'awa karamar sha'awa ta zo mishi sai ya ce ni bi fikirin ya zamanto yana tunani ne na wata ko yana tunani na wata sai zaman to mazi ya huto masa sai ya ce au nazarin ko kuma ya kalli wata mata sai mazi ya huto mishi au gairi ko kuma wani abu makamancin haka a lokacin da sai ya yi yaksil zakarahu wa ya tawalla ya wanke gabansa gabaki daya sai ya arwalla wannan shine hukuncin hukuncin mazi ke Allahu a'lam haka faqad amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay an أن يبقى على يقين الطهارة ولا ينصرف من الصلاة حتى يتيقن بإصابة الحدث kenan kamar yadda muka bayani akan shakka wannan manzo Allah ya umarta akan cewa ya tsaya akan yakinin cewa yana da arwalla ko wala ya san kare bar sallar shi har sai ya shi wani abin da tabbas ya warware mishi arwalla wannan shine abin da yake da alaka da ni idan mutum yana sallah sai ya kamar arwalla shi ta warware saboda wani lokaci shedan ne zai zo ya ringa ya raya maka dan ya bata maka sallah da ya zama to baka shi komi ba kana da yakini a rollarka tana nan kada ka bar sallarka ka ida sallarka amma idan ya zama to kayan ka shiga sallar ne sai ka sake a rolla ka zo ka yi ka zo ka sake sabuwar sallar afwan anan kan mu wuce kan mu shiga ba ta gaba sati da ya gabata mun yi magana akan wanke hannu ko wanda muka ce wanda yake ɗaya daga cikin farlan arwalla in ban manta ba a bayanin da na yi na ce mutum zai fara wanke hannunsa daga nan zauwa nan ko? ta wannan kuskure ne muka yi an fahimta kuskure ne muka yi idan mutum zai wanke hannunsa lokacin da yake arwalla ya wanke huska so uku me ya mai saura wanke hannu ko daga na ke fara wanke hannu tun daga nan kenan tun daga nan hannun kenan kuskure ne muka yi muka ce daga nan zauwa nan an fahimta kenan kuskure ne muka yi wancan satin lokacin da nake bayani na ce zai fara daga nan zauwa nan kuskure ne an fahimta kenan zai zama daga farin hannu har zuwa nan wannan shine abin da yake wajibi akan wanke hannu Allahu a'lam sai malam yace qala al muallif rahimahullahu ta'ala sai malam mai littafi yake cewa gaba ta gaba mala ya ce la ya hillu la ya hillu ligayin mutawaddi salatun wala tawafun wala masu nuskatul ƙor'an azim wala jirgiha la biyadihi wala bi'udin wani hauhi illal juza'a minha sai ce lil muta'allimi wala masu lauhin ƙor'an azim ala ghairi wudu'in illa lil muta'allimi fihi aw muallim yusahihu mala yace wannan gabar zai ma bayani ne akan cewa bai dacewa ga mutum yayi mi yayi sallah ba tare da arwalla ba mala yace la yajuzu la yajuzu li ghairi mutawaddi'in salatu bai dacewa ga duk wanda arwallar shi ta warware ko kuma asali bai arwallar wannan ba yazo yayi yazo yayi sallah mala yace wala tawafu haka bai dacewa mutum ya yi tsawafi abinda ake ce ma tsawafi shine kewaye ka'aba kewaye ɗakin Allah wannan shi ake ce ma tsawafi shi ma wannan mutum idan bai da arwalla bai dacewa ya yi su sai ma ya ce wala masu nuskatul qur'anil karim da kuma taɓa littafi wanda yake alqur'ani littafi mai girma ko shi ma bai dacewa mutum wanda yake bai da tsarki bai da arwalla ya zo ya taɓa alqur'ani sai ya ce wala jindishi ko da fata ce bango na alkur'anin wannan la biyadihi da hannunsa ne wala bi udin ko kuma ya nuni ne da wani abu yace illa juz'an lil muta'allim sai dai ya zamanto wani kaso ne daga cikin wannan alkur'ani ya zamanto izi ɗaya ne ko izi hibi ne shi ma dai yace lil muta'allim ga wanda yake dalibin ilimi yana karantar alkur'ani yana koyo kenan sai ya ce wala masu lauhin qur'ani nan wala masu lauhin qur'ani ko kuma allo na alqur'ani allon da aka rubuta alqur'ani a cikinsa shi ma dai kada mutum ya ɗauke shi ala ghairi wudu'in mutumin da bai da arwalla illa li muta'allim sai dai ya zamanto wanda yake koyon karatun wannan ne fihi au muallim ko kuma malamin shi ne wanda zai gyara mishi sai mala ya ce wasabi kaga yaro karami fi masu mushafi a wajen taba alqur'ani mai girma kal kabiru kamar babba ne shi ma yanda aka ce babba kai ya dauki qur'ani sai da alwala haka yaro sai ya ce amma fa wal ismu ala munawili sai dai zinihin wanda ya ba yaro karamin qur'ani ba yaron ba za ba qur'ani zinibin wannan wa za ba wanda ya bashi shine ma da yace ala munawili akan wanda ya bashi wannan alqur'ani ka dauko qur'ani ka ba yaro karami zinihin akan akan ka kai da ka bashi alqur'ani shine abin da mala yake cewa sai mala yace wa man salla bi ghairi wudu'in mu saurari wannan gaban mala yace duk wanda yayi sallah ba tare da arwalla ba amidan yana da gangan haka nan kawai takankanas ka zo kai sallah ba tare da arwalla ba amidan mala yace fa huwa kafirun wal iyazu billah mala yace wannan mutumin kafiri ne mu yi wa girman magana malaman malikiya kenan malai ce duk wanda ya zo ya yi sallah ba tare da arwalla ba da gangam yana mai izgili da addini yana mai so ya tozarta al'amuran ubangiji malai ce fa huwa kafirun wa iyaz billah malai ce wannan mutumin kafiri mu je bayani malai ce nan ana bayanin cewa la yajuzu li ghayri mutawaddi'in salatu bai dacewa ga duk wanda bai da arwalla ya zo ya yi sallah har sai ya yi har sai ya yi alwala ko kenan nan bala yana bayani akan duk abubuwan da Allah ya mai sharaɗin cewa ga sharaɗin shi bai dacewa mutum ya zo ya wannan abu har sai ya cika wannan sharaɗin me sharaɗin sallah alwala ko me sharaɗin tawafi alwala ko to bala ya ce bai dacewa mutum ya keta wannan alhurmar ubangiji da yi akan cewa ga sharaɗin abu kawai kai ka zo ka yi shi hakan bala ya ce bai dace sai bala ya ce haka taba alqur'ani bai dacewa mutum ya taba alkur'ani a lokacin da ya san cewa bai da ɗahara malai ce kaga wannan taba alkur'ani sai dai malam sai ya istisna'i akan cewa wanda ya zamanto yana koyan alkur'ani wannan ne misali ka zo makaranta a rollaka ta warware ba da shi ka ɗauki ƙur'ani kai karatu an fahimta haka malami wanda zai gyara ma yaro ba da shi ya ɗauki alkur'ani ya karatu wannan shine abin da malam yake yake bayani anan kuma nan da malam ya bayanin wannan ya yi gini ne akan aya da Allah yake cewa la ya masu alquran la aya Allah yake cewa la la ya masu illa almutahharun ko haka hadisin da manzo Allah yake cewa la ya masu alquran illa tahir bai dacewa mutum ya taba alqurani sai wanda yake mi wanda yake mutum ne mai mai tsarki kana idan muka dauka nan bayanin da malamai suka yi anan cewa bai dacewa mutum ya taba wannan alqurani sai yana da tsarki ko kenan nan ala wajib istihbab ne an gane amma idan ya zamanto irin najasa ce janaba ce haida ce nifasi wai na abubuwan gabaki daya bai dace mutum ya rike alkur'ani duk da cewa akwai saɓani akan mace mai al'ada mace mai al'ada in mun zo gabal za mu yi bayani akan hukuncin mace mai al'ada sannan dai almuhim mutumin da yake da jaraba mace mai haida mace wadda take jinin biki jinin aihuwa wannan duka bai dacewa mutum ya dauki alkur'ani mai girma ba tare da wani ɗahara ba kenan wannan shine abin da malamai suka yi ittifaki anan da Allah ya ce la ya masu illa mudahharun ko suka ce al-maqsud bit tahara huwa al-mu'min malamai suka ce nan abinda ake nihi anan shine wai mumini kenan bai dacewa wanda ba musulmi zai ɗauki alƙur'ani kenan haka malamai suka fasarta wannan aya a nan kenan idan muka ɗauka nan da manzo Allah yake cewa la tuqbalu salatun bi ghairi tuhuri bai dacewa ko kuma Allah bai ya karɓar a wallan mutum sai da ni sallan mutum sai da ni sai da alwalla gaba ta fari kenan ko haka tawafi sai da ni sai da arwalla illa annahu an ana yi sai dai a tawafi ana magana amma a sallah ba ni ba magana ko haka taba alqur'ani sai da ni sai da arwalla kenan mutum ya zamanto iya da tsarki lokacin da zai taba wannan arwallan kenan shine malamai suka ce al-maqsud bit tahir huna huwa al-mu'min shine abinda ake nihi da tahir sarkaka anan shine mutum ya zamanto mumini ne yace liza ala wajhu istihbab anan shine ya zamanto akan waje ne nan ne akan mustahabbanci ne nan na wannan arwallah sai hukuncin yaro karami bai dacewa ka ce ma yaro karami ya dauko ma alqur'ani yaro ne karami ka ce ya dauko ma alqur'ani bai dacewa yanzu ka je ka dauki alqur'ani ka da kanka sai malai yace wal ismu ala munawihi zanihin yana kan wanda ya bashi wannan alqur'ani wallahu a'lam shine abinda malam yake bayani anan haka idan muka dauka as-salatu bi ghairi wudu'i yin arwalin sallah ba tare da arwalla ba matsala ce wadda malamai sun sun yi sabani akan ta sai zaman to wasu malamai sun dauka akan cewa as-salatu bi ghairi wudu'i ai tabaru kabiratun min al-kaba'ir ana dauka akan cewa duk wanda yayi sallah ba tare da arwalla ba za a ce ya aikata daga cikin manya-manyan zunubai su ne alkaba'i sai suka ce ba a ce ba mutumin wannan ya zama to kafiri ai la yakunu kafiran idza kana illa idza kana mustahzi bai zaman tawwa kafiri har sai ya zama to yana izgili da wannan addini Allah ya ce qul abillahi ko wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ko idan ya zama to misali an karanta maka an ce ma Allah ya ce sai an yi arwalla ake sallah ya yi wallazi na amanu iza kuntum ila salati ko fa ga shiru wujuhakum har zuwa karshen ayan Allah yana umarni ayi ai arwalla ka a shiga sallah ko manzo Allah haka ya koro hadisai yake cewa Allah bai ya karba sallah ku sai kun yi arwalla manzo Allah yake cewa ku tsaya ku kyautata arwalla dukkan wa'annan abubuwan gabaki daya an gaya maka ka kuma ka fahimta kawai ta kankanas dan kare na manzon Allah kare na Allah kana izgili da Allah kawai ka zo kai sallah ba tare da arwalla ba nan malamai suka yi ijma'i akan cewa kafin ne wannan shine abinda malamai suka yi suka yi ijma'i suka yi ittifaqi akan cewa in dai ya zama to izgili ne kake akan addini da gangan amidan kawai haka nan ta kankanas kai hakan ne kawai dan ka izgili da addini malamai suka ce nan a lokacin nan ne wannan wanda ya wannan aikin kafiri sai dai wannan malaman nan na harko abinda malikiya su suka kai tsaye akan cewa su ba su warware ba akan cewa a yaya kaki yin alwala lokacin da za ka yi sallar kawai abinda malikiya suka ce wa man salla bi gairi wudu'in ko amidan fa huwa kafir kawai su malikiya cewa suka yi duk wanda ya yi sallah bai yi arwala ba da gangan arwala shi ta kare ya zo ya da gangan suka ce fa huwa kafir suka ce wannan mutumin kafir wannan abin da suka suwa suka ce malikiya ko mazhaba ta malikiya haka suka ta amma sai ya zamanto mazhaba ta hanafiya da shafi'iyya da kuma hambaliya sun taya akan cewa laisa bi kafirin bal asiyan wa fasika sai suka taya akan cewa a'a ba kafiri bane amma menene asiyan wa fasikan ya kasance mutum ne wanda yayi sabo babban sabo wa fasikan kuma wannan mutumin fasiki ne shine akan malamai abinda malamai suka kai akan shi amma sai suka yi ijma'i ga baki ɗayan su akan cewa idan ya zamanto izgili ne kake da addini kana izgili ne da gangan an gaya ma cewa Allah ya ce sai an yi arwalla ake sallah manzon Allah ya ce sai an yi arwalla ake sallah malaman ka sun karantar da kai an gaya maka an ce ma ga yanda ake yi kawai haka nan da najasarka da koni da janabarka da koni da komin kawai haka nan ka yi da gangan kawai dan kare na manzon Allah kare na Allah ka zo kai malamai suka ce a lokacin nan kafiri kenan sai mun kula akan mi yin arwalla lokacin da za ka yi sallah saboda mi maganganun da wannan malamin suka yi ittifaqi akan shi kenan wannan shine wallahu a'lam kenan idan muka dauka wannan gabar karan kanta idan muka leka maganar da malikiya suka yi nan suka ce wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir wannan maganar kadai fa har abinda malami zai budu baki ya ce maka duk wanda ya kaza kafiri kai ka san wannan magana ba karamin magana ba ce ko kenan me yasa malai yace magana ta kai zunubin ya kai zunubi matukar zunubi sai yasa malama har yake cewa duk wanda ya zo ya sallah digangam bai da awalla wannan mutumin kafiri kenan sai mu leka cewa duk abin da malamai suka zo suke magana akan shi suka ringa tsawa akan wannan magana dole wajibi ne akan mutane wajibi ne akan mu kula da wannan magana saboda dan kan mu shiga cikin wannan kokota kuma duk abin da malamai suka yi sabani akan shi ya zama to malamai sun yi sabani akan shi in dai na haramci ne ko kuma na karhanci ne kawai abin da ake so akan ka shine kawai ka guji wannan abin kwata-kwata dan kauta daga shubha wannan malaman kauta daga abin da suka yi sabani kenan kala ka ce a tunda wayannan sun ce kaza wayannan sun ce kaza kenan babu kunya kai a a mas'ala ce ijtihadiyya idan ya zama mas'ala ce ijtihadiyya abinda ake cewa mas'ala ijtihadiyya mas'ala wanda malamai suka yi sabani akan ta idan ya zama malamai sun yi sabani akan abin da yake karhanci ne wayan sun ta akan tahrimin shi wayan sun ta akai akan karhanci kawai kai sai kai kokari ka kyamaci wannan abin gabaki ɗayan ka gabaki ɗaya dan kauta daga cikin wannan abu kenan wannan shine abin da yake wajibi akan mu kenan sai mu sai mu kula akan wannan magana kai tsaye wa man salla bi ghairi wudu'in amidan mala ce fa huwa kafirun wa iyaz billah duk wanda yayi sallah da gangan bai da alwala mala ce kafiri kenan kawai sai mu kula mu rike wannan magana bayan haka maganganun da muka yi a baya akan cewa taba mace ko wayannan maganganun ma akwai sarkakiya akan wannan maganganun kenan dole za mu kula akan wannan maganganun gabaki ɗayansu haka barci idan barci ne kai ko azamne idan muka ɗauka mutum yana iya yin barci azamne wanda da za ka tada shi minti ɗaya ka ce me aka bai sani ba a ruwashi tana a ruwashi ba tana ko azamne ne misali zama ne kai kawai a masallaci kana jiran sallah barci ya ɗauke ka da barci ya ɗauke ka hal aka zo aka ɗauke ma sallarka kuma da ka tashi aka yi juyayi sallar ka batta nan batta nan wallahi an sace sallah ta kawai ka tashi ka shiga sallah to wata irin sallah ce wannan ai da kana barke da ka san abin da ake baka yi da sace masu sallah ko to wannan barcin da kai hal baka san ba lokacin da ran hankalin ka yake har sace masu sallah me ya kanka dole ka sake arwala ko to kenan barcin da zaka yi shi a zamanin ma idan mai yauni ne arwala ka ta yi ta warware kenan a gurguje wayannan abubuwan gabaki ɗaya da muka karanta masu warware arwallah ko na farko wayanda malam ne magana akan cewa al-ahdasu wal asbab wayannan guda biyar inda malam ya zana na al-ahdasu al-bawl wal gha'id wal rih wal mazih wal wadih wayannan abubuwan gabaki ɗayan su wayannan abubuwan idan suka samu mutum wajibi ne mutum ya saki arwallah ta hanyar sallah ko sai ya ce amma al-ahdasu amma al-asbab amma kaga wayannan sababban idan ka ɗauka wayannan sabubban annon musa'ilu barci wanda yake mai yauni kana zamne kamar da muka yi bayani barci ya ɗauke ka baka san abin da ake ba dole sai ka sake arwala amma irin gangaɗi ka san abin da ake cewa wannan ne bayan ka sake arwala ba ko haka idan muka ɗauka taɓa mace kamar yadda muka yi bayanin cewa ka taɓa mace ranka ji daɗi ko arwallarka ta kare ka taɓa ta ba dan niyya ba sai ka ji daɗi arwallarka ta kare ka taɓa ta ba da niyya ba ko ba dan ka ji daɗi ba ko ba ka ji daɗin ba arwallarka tana nan ko ka taɓa ta ba da niyya ba sai ka ji daɗi arwallarka ta kare ko kenan wannan menene wayannan abubuwan gabaki ido da sai mu kula su da kuma abin da yake da alaka da shahu azzakari duk wanda ya shahi azzakarinsa ta kankanas ana zaman lafiya ka taba azzakarinka sai ka sake arwalla amma kamar yadda muka yi bayanin cewa haka misali ne ka danka gyara wandonka ne sai ka dan shahi al'aurarka arwallarka tana nan ba ta yi komi ba idan muka ɗauka hukuncin ɗaya ne da mace da namiji gabaki ɗaya hadisin da muka karanta akan cewa ayyuman rajulun masa zakarahu falyatawadda wa ayyuman mar'atun masa zakar masa farjaha falyatawadda duk namijin da ya shahi azzakarinsa maza Allah ya ce ya sake arwalla ko duk macen da ta taɓa farshinta maza Allah ya ce ita ma ta yi ta sake arwalla wannan su ne abubuwan da suke warware arwalla jumlatan wayanda muka kawo al'adasu wal asbabu kuma bayan haka sai malam ya koro ma magana akan cewa bayan arwallarka ta kare kalka yarda kai sallah ko sai mala ya ce wa man salla bi ghairi wudu'i duk wanda ya sallar wani da gangan bai da arwalla mala ya ce fa huwa kafir kafir ne kenan dole za mu kula da wayannan abubuwan gabaki daya haka taba alkur'ani bai dacewa mu dauki alkur'ani mu taba shi a lokacin da mun san cewa bin mu da tsarki ya kamata ko ba komi ka girmama alkur'ani wannan ne girma ko maganganu ne nawa na ubangiji subhanahu wataala maganganu ne na Allah ya kamata ka girmama su lokacin da zaka dauki alkur'ani ka kasance kana da tsahara kamila kana cikin mai tsarki sannan ka taɓa alkur'ani haka bai dacewa ka ba yaro yaro karami ka bashi alkur'ani ko amshi mai kamun can ko amshi ashe mun can ko amso nan bai dacewa kawai idan qur'ani ne ka dauko shi da kanka yaro karami ba laifi ka dauki littafi wanda yake izi ɗaya izi biyu balma shi da ake karantar da shi a makaranta sai a bashi izi ɗaya izi biyar ke amma yaro bai wuce izi biyar ba bai wuce izi biyu ba ka dauki alqur'ani ka bashi sako ne kuskure ne bai kamata ba bai kamata ba saboda alkur'ani ko dan daraja wani alkur'ani ya kamata mu darjanta shi akan akan kalmomi ne maganganu ne Allah subhanahu wataala kenan yaro karami littafi a samu littafi wanda yake izi ɗaya izi biyu a bashi idan kuma ya kai ya huce kai cewa dole sai babban littafi za a bashi kenan a lokacin ko kuma shi ma yara ai yana da hankalin kanshi da zai iya rike alqur'ani kenan wayannan abubuwan gabaki daya a jumlanci dole za mu kula da su mu kula akan wayannan abubuwan gabaki daya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan gabaki daya abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana duk wanda yake da bukatu na alkhairi wajen Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah muna tawassuli da wannan zaman da muka yi Allah ya karba ma kowa bukatun shi na alkhairi gabaki daya wanda yake fama da jarrabawa Allah ya yi ma kowa masu rushin lafiya daga cikin da koma wanda suka zo da wanda ba su zo ba Allah ya ba kowa lafiya wanda suka riga kiyaye mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu gabaki daya kuma Allah ya datar da mu akan cewa mu mutu da imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh